رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائد أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإلى الدين اللهم صل وسلم على من كان وكان القول بقوله ولولا قوله ما كانوا سيدنا مولانا محمد وعلى اهل بيته ذوي المكان واصحابه خير القرون حق قدره وميلاده صلى الله عليه وسلم تعرفنا بهديه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amma ba adu assalamu alaikum dan uwa alaikum sallallahu alaihi muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala muna tuntuna muna gaisuwa da sayyidina rasulullahi da Allah sake dawa da mu a wannan wuri mai albarka wanda ake yaduwa da yin tafsiri na alqur'ani mai girma wanda yau juma'a ashirin da shida ga watan ramadanu ga masu ɗaukar farko ashirin da shida a da biyar kuma ga masu ɗauka ta biyu shigar sayyidina rasulullahi salama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da biyar ga watan Efir shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wanda muna cikin suratul nisa'i jiya an tsaya aya ta ɗari a ta arba'in da uku ita ce ya ayyuha allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara har dai zuwa ƙarshen ta inna allaha kana afuwan da kula za mu tashi kuma kan aya ta ɗari da talatin da biyu ita ce a nautar irin da zai
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نذيرا
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نذيرا ألم ترى بأدني با أي كادني إلى الذين يزرعون أن لن تأتوا نصيبا فكبا سبنا أولا من الكتاب من الرسالة التي تشبه الهدى يسألون الضلالة سكي مثلا يقطع في الهدى الشريعة ويريدون سكي له أن تظنون كوحن كوبتشي سبيلا كتبع سبيلا كتذكر عنها والله أعلم أن شيء ما يسلب على يكون كما كان الناقل إجي مقصود وكفى بالله وليا أن لا يسوق وتمجد الشيء لكي يكون السوق إلا الناقل وكفى بالله نسيركم يا إشيكم أن لا بيتمكم wato ga halawa na makirce-makirce su kawo ne wannan dai yahudawa ne kan dai yahudawa ne da suke fara-fara na juye-juyen maganganun wanda su burin su ne su halakar Allah ta'ala ce a alam tara ilal ladina utu nasiba ashe ba ka gani ba ai isma ta karirar cewa ne kun tare ta gaba da i ai ka gani ya rasu da rai ilal ladina yuwa alam da utu nasiba aka ba su wani abu na rabo ne da kitabi da sanin littafi shine yahuda wanda su ana ce musu ahalin kitabi yin saboda lalata suke masanya bata bin guda da shirya shirya wadda aka aiko da su kuma suka iske da su tun kakanninsu abinda Allah ya dawo masa da Isa da kuma kai abin da ka zo masa da shi to duk suka canza suka dauki bata suka rika wa adawa wai rubina aka da sabi suna ne hukun da ke musu shirye kuma din wato ku bace ku rabu da hanya saboda wato gorace gorace su musu bata kuɗin saboda wannan ta sauka ga cikin sha'anin yahudawa da kuma munafukai sai su zo a su haɗu suna magana jirkita abu bayan da Allah ya saukar da shi ba in suka yi magana da ma'aikin sun salama sai su cancanza idan ya umarce su da abu sai su kiya sai su cancanza abu abin da yake suna abin su ma gane an bayyana ko kaga kenan da munafukai da kawai haɗa kai suke don ne don su rushe musulunci kuma don su ƙarar da musulmai to amma ina to Allah bai bari in suka yi abin suka yi abin to sai Allah ya tar wallahi alamu Allah shi ne mai sanin da alaikun ga makiyan nan naku wato kuma yake ba ku labari da su domin ku kiyaye su kaga da munafukai da kawarai makiyan musulmai ne wanda duk ke mumini ba zai yi mu'amala ta alaƙa soyayya mai ƙarfi da kafirai ba ko munafukai ba to wanda da aka yana wannan to daɗa shi wannan yana da sansanin kafircin yana da kuma sha'awar munafurcin saboda haka sai an hattara sai an yi da gaske to kaga kenan ashe kafiri tsakanin shi da mumini to mumini tsakanin shi da kafiri sai hattara saboda wannan a gani saboda don ku shirya ku nisance su wa kafi billahi waliyan wa kafi billahi ya isa waliyan tuɗuta billahi da Allah cewa Allah ne majalisun ku ku mu'minai to Allah ya isa maku da kiyaye ku da gare su su sharrin su su duk abin da sharrin su to Allah ya isa maku shi ke kanye ku kuma ko yanzu haka ake idan suka kulla suka shirya makirsu to sai Allah kan ya musu da su yanzu da sharrin da muke gani nasu ɗaya ya zo mu na mai yiwa sun yi arba'in ba su samu sa'a ba sai ɗaya ne kaɗai ya zo kuma ɗayan sai a sassake shi a karya fuka-fukai ne a karya ƙinin baki ne a karya a wannan tsinin kahuwa ne da dage-dage ne yake taɓa muke zai yana son su abin ya ma wuce yadda suka shiru masarauta Allah ta kange in aka yi sallah wani sharar su sai lalace in aka yi alwala wani sharar su sai lalace in aka yi wankan janaba in aka yi addu'a in aka yi azumi in aka yi sadaka duk wanda mu'mini zai wani abu to akwai da yadda zai hito wanda zai kange mu'minai daga sharrin yahuda da munafukai amma ba mu iya sani to Allah shi ke kange mu da basu waka fadin lahi nasira kuma ya isa taimako ga Allah mai taimakon mu mu'minai ma'ana Allah shi ke taimakon mu daga sharrin makircin su in suka shirya sai su gaza in suka jero sai kuma makircin ya gaba eh wannan to shine ta
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم ليا بألسنتهم ولعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وأصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأكوم وأكوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل من الذين عادوا Allah ya ce akwai daga cikin wa'anda suka bauta Yahuda na yuharrifuna kalima suna canza magana ta Allah ne saukar amma wani yi gaban wuri ne abin da yake canza abin wai kulluna suna cewa cewa dan nabi da annabi sallama kana ina mun ji aulaka zanzanka wa akaina mun sa'a wa auraka murrinka wasma'a saurari saurari saurari saurari gairu musma'in ba saurari amfani da ba zai cutar da kai ba wara'ina suna ce mishi ra'ina suna ne a ɓangaren su ɓangaren zagi ne layya suna bauɗewa nau'in zuwa shi ne canzawa da alkalin da harsunan su a waɗa'anan da kuma suka fi din cikin addini wa lawan nan kalu da su cewa suka sabi ina da ya min jiwa ɗana mun bi wato badalan masanya a asaina suka ce mun ji mun kaɓa wasma ko muka suka ce mun ji an bari da ko ko ko muna neman ji wanzurna ka yi tsokaci da yau kalli yau da kana hanyar lahun da ya zama ya alheri da su ba a kawo mai daidaituwa walakin la'anahum Allah sai dai ina a la'anarce su duk kuma da mutum da kan mutum ala yi mai nuna duk tare yahuda ba su yi imanin illa kalin da sai yan kaɗan Allah da hikima kan kenan cikin duniya yahuda kare su lallakar musulman kan ka gaba yahudi musulmi na kwaɗaki ko yanzu wanda ake da duk duniya ba musulmi yahudi ko ɗaya ba mu Allah Allah ya ce minan da zina hadu akwai daga waɗanda suka bauɗe su Yahudawa yuharrifu da kalima suna canza wato magana allazi anzalallahu tawrat wanda Allah saukar cikin at-taura min na'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sufa annabi sai su canza ta su malama an ce yana mai wani kala ne amma akwai ratsin jahil ce baki ne kaji ana cewa kuma shi ba dogo ba gajere ba ku sai zuwa ɗaya hisce dogo ne talau an bayan da ko sai a ce mai haƙuri ne hisce mai zahirai an gane ko sai su ce kuma mai kwaɗan mulki duk dai abu da canza suka yi ta cancanzawa haka suke haka suka cakuɗa abin ka ga munahunci da kafin cikin da shi shige da ƙetar iyaka ta Allah sannan suka zo ɓangaren jiwa wanda ya yi zina ya yi aure aka ce a jihe shi shi a taurin ma sai suka ce a yi mai bulala ɗari kuma shi a taurin aka ce wanda ya saba muhammadu su zai da wuce cikin wuta suka ce wanda ya saba muhammadu suka canza suka ce zai kwana arba'in cikin wuta adadin zaman kakanninsu na ibadar wannan malaki kwana arba'in duk suka ci kayan cikin za a ci ce to ne su launa harshen su ma'ana su canza abin sai zuba da aka rubuta ba amma wani yi gabarin bagire lai canza wannan su ɗauki wannan su sa nan wanda babu su kawo a gani Allah cewa za a da yadda aka aza a kan wai kullu su hidi dan nabi annabi da annabi za a mara hu bi shay ya umarce su da wani abu ku yi abu kaza su kuma sa da yadda ya umarce su sai su ce sami ina kawalaka eh Muhammadu mun ji maganar ka amma wa sai na amurka mun sa abu umarnin naka kamar su ce ba su kawai sun ji amma ba su wasma'a gaira musma'i saurari maganar mutane yiri wanda ba za su cutar da kai ba a ji ba a amai ko wanda ai baka ji ba ai to ka ji wa ra'ina sai kuma su kira shi da wannan ra'ina kira ne wanda Allah ya hana ai hana a kira annabi da wannan ra'ina to kuma su can a yaren su kamar al'adar su ɗabi'a ce irin ta zagi an gane ko zagi ko ina suna ɗabi'a su ta zagi ko eh in mun nan menene ɗabi'a amma ta zagi wanda ba ta da kyau amma ta zagi eh eh ai wannan kaga zakin ne ma tsaye wani abu da wannan an ce mutum to matsayin an zagaye ne akwai shi eh shi ma ai zai ga kamar ta zagi ne ba eh yawa in aka ce mutum sakare an zagaye ko eh ko kowawa ko gaula e ko shege ana cewa shege zagi ana cewa shege yabo yau ko mara hankali matalla to duk irin wannan to irin kama kalmomin ne kaga ga duk mai mutunci bai dace a shege wanda ya kowa mutunci to Allah ya hana istira'ina ko ka dai kalmar kalmar kama an tsago ta daga arabiya kiyo kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku mai kiyo ne dukkan ku abin sun gane ga kiwon shi ra'ina in an raba a gare su kamar mai kiwon mu an gane ko to wanda ke ma kiwo to kai wurin ka ya kai ka yawwa to kaga dai yadda da aka juwa za a gani kalmar bata dai yi ba da saboda haka to sai suka kira annabi da wannan kalmar sai amma yana ko layya suna juyar zuwa ga asibitin da harsunan su suna juya sai su juya sai zuwa da aka saukar ba suna suna juya halittar su don su ci mutunci su irgin da gayya waɗa alar fidin da kuma don su suka ga addini ai kaza kaza a haba kai yau kai kaza kaza an mai wani ko eh kamar wani lokaci na yi magana wani mutum ne na kirki mutum ne na Allah to wanda ke inda yake lahiyar shi ya san shi shi ne wani ake magana ana magana yi kana yanzu dalili da yawa mutane kakan yi salati za su ga annabi yana da wani bawan Allah ko to shi ne ake magana yi cewa ai kana iya yin salati dubu za ka ga annabi sai ka gan shi shi wannan abu ne wanda an shayi shi ne wanda yanzu suka rika dariya abu ya rika ce ah wai ka ga wannan kai ma ka yi salati dubu ka ga wannan ka ga irgili ke an gane ko irgili kuma ana kuma ana ganin shi kuma an ma shayi an gane ko to izgili ke to ya su izgili su can bangaren addini ko ma'aiki suke ma tsaye sai to kaga wannan ai kafirci ne walau annahum qalu sami'na wa ana da da ma'aiki sun sanar da umurce sai suka mun ji kuma mun bi amma yanda ko wasma faqat wasma saurara saurari saurari kamar sauraron mu amma yanda ko ko jimu to faqat wannan kadai to ya isa wanzu na ce an tsokaci gare ma'ana bi ba mu duba ta rahama an gane ko masanyar nan na su ce ra'ina din da kana khairu lahu da ya zama shi ne mai alheri gare shi su ce mun bi saban da suka ce mun saba su ce kuma sauraron mu ba wani ce sauraron alheri da gare mu wanda ba zai cutar da kai ba ma'ana kenan su wanda aka gama kenan su abin da zai cutar da su ne kenan an gane ko su ce bi mu da cewa kuma su da su yadda su ce mai wannan ra'ina ɗin wanda yawa duba rahama ai za ka shirya da shi ko to sai ba su ce wannan bai ce ra'ina ɗin Allah ce da kana khairul lahum da yawa wannan shi rai a gidan gidan su amma kaluhu fiye da abin da su suka yi cewa su rika cewa wannan abin da suke yi wa a ƙauma ko mahi daidaituwa mahi kwatanta adalci walakin la'anahum Allah sai dai ba su iya domin la'anahum Allah Allah la'aje su bai san ya saboda annabi suka taba duk kufurihim ya ji saboda kawurce sa da suka yi saboda annabi suka taba kawurce su fala yu'minuna duk yahuda da ake cikin duniya ba su imani illa qalila sai ɗan kaɗan ɗin daga cikin su Allah bin salam kamar shi Allah bin salam ɗin da sahabbai ne abokan shi wanda ya taho suka fita da sauran wani suka zo su je je je je
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن ندمس وجوها فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نلمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لأن أصحاب السبت وما وكان الله وكان أمر الله مفعولا يا أيها الذين آمنوا أن أوتوا الكتاب أكبر لله آمنوا بالإيمان بما نزل عن الله فوقا مصدقا وأن هنا لم تسال يوم أبوهم تعلم الكتاب من قبل tun gabanin Allah da musu wujuhin mushahin faken nan wannan radduha muwaila ta ala adbara ta bayan nan nata aw nal'anahum ko buka hamil an shi su ma'ana mushahin kama da Allah kamar yadda muka la'anci ashabul sabti ma abuta asabar nan wa kana amrul lahi wato al'amarin Allah ma'ana hukuncin shi ya zama mafa'ulan wannan alƙawari ne abin yi sai ma an yi ita wannan wato Allah ya yi wannan saboda shi shigin da Yahuda ke yi ta zama aiki shi shigi sosai to Allah sai ya kira da hushi da husata kuma duk da ya gudun duniya gane to Allah ya husata wannan kuma magana yi ce yi ko bane an bai da ko wanda ya girgiza masu rabo suka musulunta Allah ya ce wa Allah zina utul kitab ya ku an da aka ba littafi su ne yahudu aminu ku imani ba na zalla da abin da kuka sauka shi ne alqur'ani musa duk wanda shi qur'ani ne yana gaskata da ma gaskata da ma ba akwai abin da ke tare da kuma da taura na taura alqur'ani ya gaskata a taura duka min qabla an nadlisa wujuha kan shahi sake wato daga abin da ke cikin huska mushahi idan mushahi hanci da shahi lafa mushahi kunnuwa huskai gaba ta koma kamar yadda kiya take wannan ya guda aka wannan alƙawari wannan rudda ha mai da ta ala adbara musa da bayan ta huska ta koma baya baya ta komo gaba ka shahi gaba ka shahi ba mu ce koma kamar sau gumi hajjar an lal'ana wani mugu ka hamil a ce abinda ke da anta shahiwa a mai da su ko al'adar ko kuma bare kama da an ce kamar da muka la'anci a sahabar sautin abuca wato asabar wanda su wannan mu'amata asabar ɗin yahuda ne kakanninsu kenan da aka hana su yi wa kihi kamun kira asabar sai ɗaya ƙata masu karkar kwalira asabar ɗin ya kai ran lahadin suka zai su kwashe aka shaye su shaye su aka ce musu komin ƙirarsun hafi aka shaye suka zama bare ƙasƙantattu halin wa kana amrun lahi wa ma'ula to wannan hukuncin na Allah za a ban aikata ne sai an yi ha kan shi ne abdullahi bin salam yana daga sham da ya ji wannan ayi ya taho karcak da ya zo bai mulki ko ina ba sai madina ga iyalin shi bai je inda suke ba sai wurin annabi ya je imani da ma'aiki ya ce wallahi ya rasu da lasa da da ayan nan ban tarar zan zo kamar ka kwace an shahi kiyata ta zama tuska ta ta zama kamar kiyata ya ce ban tunani ba shi ne lokacin da sai na umar yana amir mumini na sadda ka'abar ahbar ya zo sai na umar ya karanta mai wannan ai shi ma bai yahudi ne da ya ce ya ce allahumma amantu allahumma aslamtu ya ce a wani zai imani allah na ni kauya an gane ko ka'abar ahbar malami ne sosai na yahudi kuma ya zama cikin addini malami ne babba to ita wannan kun ga malamai ce to wannan alkawari ne na azaba ga yahuda aka ce amma na ba makawa ne amma kuma na sharadi ne sai an yi hudu ne to amma kuma akwai sharadi aka ce to an taho da ita kuma sai aka koma da ita aka ga mu gidan aka ce Allah bin salam da ya musulunta da duk duniya ba da yahudi musulmi ko ɗaya sai ya zo musulunta to da gidan wannan musulunta sai ɗan uwan suka musulunta to sai aka kyale azaba aka sun fitar da ita kamar da yaran allon suna alif an baki wa zal to azaba in ta tun kano al'umma aka ta suna wannan sai a ce to a koma da ita ko kuma ya ta sheke ita azaba ya ta sheke kawai a wuce saboda haka suka ce suka ce a'a za a yi da yahuda ita amma sai karshen duniya haka za a musu a shaya suka ta koma kamar kiya wanda ta a'a wannan magana ce ta yi an je lahira za a shaya sai suna kawai sai su tashi kamar gizo kamar gizo gizo su tashi ba fuskar su ba alamar ido ba hanci ba baki an shahe su kafirai ke to ala ayi halin dai wannan yana nuna cewa lalle yahuda suna ma Allah tsaurin kai hatta kai Allah ya fasa ta yi musu alƙawari na narko wanda cewa lalle sai an musu shi in ma dai a musu ko ko an musu ko ana cikin musu ko ko za a yi musu lahira saboda haka bai hune ba abin so bane wani mu'mini shi ko mu'mini bai dace su ne hune ba kwata kwata saboda haka in dai kai mu'mini na gaskiya to bakanin ka dai hu ya hude sai adalci sai kauracewa abin da ke adalci kaka zaluntai kauracewa kuma kai nesa da shi komai na shi ne baka sha'awa kawai ya kan magana ke nan Allah ya kyauta ta
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله لله ويجي لا يغفر ما يدار أن يشرك به وأكي شركا شيء ويغفر ما دون ذلك أما أنا غاسا وأبدا بوان نمبر لمن يشاء وأبدا يكسو ومن يشرك بالله وأبدا يكسو شركا الله فقد افترى حقيقة كريكة ثم الظلم العظيم وأبدا يكسو ita wannan dalilin saukar da ita wani sahabi ne shi bai daga ma haram eh yayi abin da yake so na haram kuma ga ƙarfin addini sai dan uwan shi ka kuka shirin ma'aiki wani dan uwana ka ka ga rasulullah ma'aiki ce ya ka ce kyauta da addinin sai ya ba wani addinin kyauta in bai iya bada kyauta a bashi kuɗi ya ba wani ya rabu da addinin sai ya je shi ya ce wani wata yana addinin ka hita kanka mashi mana ya ce wani irin hita kai za ka sani addinin nan ya je na faɗa ya ce idan ba ka iya bari shi fari ka bari ga kuɗi ko nawa kake so a tsaga ma ka ba addinin nan saboda addinin nan bai san fara yayi aka kasa kasa saboda an ce ba addini ya ce bai ba da babu abin da za a iya ba shi ba addini kuma bai bari har ya mutu sai sahabin da zai ce ma yake ce ayar sallan la ya sabai mai tsananin shauki da sha'awa addinin musulunci ne kuma ake shiru sallah to kada wannan ayar yace inna la wajidi la ghafur an shirka ne ba yin gawar an ana shirka da shi har aka mutu ba a tuba ba amma mai shirka yau mutum na sai da gumaka kuma coci fasto ne shi ya kai raba ran idan ya tuba yanzu to Allah za harsa bai an gane ko to wannan wanda ya mutu mai tuba yana shirka mushriki kafiri mai mutan gunki ko mai tsahe tsahe shan jinin mutum kashe mutum ya tsari da dai da hanyoyi dai su taka qur'ani da ake wurin neman kuɗi ko duniya ko jiha cikin jini da ake yi ko a kama yara a yanka jinin ai wani abu da shi an gane ko duk shirkoki ne da akwai su ko a ba aljani wani ya koce jini ne duk shirka ce an gane a kama dabba a murka wuya da dai duk nau'i na shirka ko ayi qur'ani a rubuta ta da jini duk ana yi ba nau'o'i ne na shirkoki ga su da kuma wancan bautar shirka bautar wani Allah da ake tsaye a ga an goke su jida ko bautar rana ko bautar wata ko bautar kihi ko sanuwa ko bautar gulbi lalacewa dai kala kala ko bautar rana duka ana yi to dai duk wanda mutum ya mutu da tuba to Allah ya riƙe da zai da hasa bai garta mai kwata-kwata bai gafarta mashi amma yana ko wai da fara dole zalika amma Allah yana zaka abinda ba wannan ba kamar wancan aiki wanda sahabin ke wanda ba shirka ba amma cikin addini jam jam yake amma can annabi bai yi bari ka to Allah sai wannan kaga wannan za ka samu sauki kina ashe mutum duk bannan da yake in ba shirka yake ba to Allah na iya gafarta mai to wannan wai da fara dole zalika da bai sha to yana yin gafara ga wanda ya so da bayan babba yi wa ya mutu bai tuban ba in Allah so zai ma tambaya ce sai ya hime duka idan ya so kuma sai ya sha kashi cikin kabari sai a ga hata maka ya tashi kiyama wani kuma sai an kashi cikin kabarin ya sha wahala shi da tsayuwa kayan akai da sirati an ga hata mai wani har sai an je sirati ana ta kame tsawa yana citta ya balle ya ratai yana lilo yana shirye shirye shirye a ga hata mai ya wuce wani har sai ya shiga wata kana za a ga hata mai an gane ba to shi ne ya gaba ba dole zalika da mai sha duk abin da mutum ke in dai ba shirka yake da zai mutu da imani in ko mutu da imani sai Allah ya gafarta mai ko dai a gafarta mai bayan ya sha wuya ko kuma a gafarta mai kayan ya sha wuya ko a gafarta mai kayan ya mutu ko a gafarta mai bayan ya mutu ko a gafarta mai yana kiyama ko a gafarta mai yana kabari ko ko a gafarta mai yana cikin wuta to wannan dai shi ne kenan za ka samu sauki shi yasa giya tana daga cikin manya-manyan ayyuka na alkaba'i akwai nau'ai ma da ya shawo giya ya ƙara sha ya ƙara sha ya ƙara sha kalin bilo ne da antai ma'aiki ya ce latar alo a yi latar alo ba ina yin kula wa rasulun kan kula an ci shi aina son Allah da ma'aiki ka gani wai ga sun rajo da zalika da bai sha kaga kenan ba shirka yake yana son Allah da annabi ka kai mu shirki a a ko kusa ba shirka yake ba ayan ka ne ko waccan dai laifi ne ne eh ka a taimaki shi dan akai ne in aka la'anta ya shi dan idan murji shi ka san shi ɗaya ina murjiya shi ya sanya duk abin da za ka yi a samu duk ka tana son Allah da mulki kuma kana son addinin ka to ya yi sauƙi sauƙi amma abin da ke ka sauƙi babba to ka bari kawai ka tuba ga Allah ka tsare shi wa man yushrik billahi wanda yake yin shirka da Allah faqad tara izma hakika yake rikirin zunubi ya aikata zunubi azima wanda yake mai girma wanda shi wannan zunubi ne wanda dole sai ya tuba idan ya sallah ba a gafarta mai shirka da yake in ya azumi zakka haji jihadi ne ne ba a gafarta mai sai ya tuba ya tsira ta ya bari kawai shine maita irin wannan ne ake cewa wani mai mota ya wuto mai wadata ne kwarai to kita da yake irin al'ada matasa wani ya ce Allah amin a ina ma a ce ni ne wancan mai wancan sai ya ji kawai yau cinki yau kwana yanzu suka wasu suka ruga wasu suka tsaya to ai sun san da wannan cici ne kamar mai wannan mota sai ce ya ce masa nan wane nake wata magana nan aka ce na ce maka wane nake magana a ga nan ga nan ya ta tsuni tsuni ya ce a tsaya ya ce kai ka gode ma Allah halin da kake nan ciki ya ce da ka san yadda aka yi na samu motar nan ka ganna haka da baka da baka wannan gurin ba ya ce gode ma Allah bisa halin da yadda kake da na sai da za ni koma kamar ka ni da na koma kamar ka ya yi ma alheri bisa da nake ciki ya ji ya tafi shi da ku da yake kaga nan alluk alalla bai kansa ya ba su na ya je masa da siya da ta yi ba da kuɗin wannan ta yi ba da kuɗin kaga sai sai da talaucin da suke ciki in ma ciki suke dan wani ba ma cikin talauci yake mota za ta sai wannan eh abinda za ka rika waya kullum ka zuciya ka kana son Allah kana son Annabi kana son addinin musulunci kana son yan uwanka musulmai to idan ka ji jam jam sai ka ce alhamdulillah to inda za a kai na san na iya kaiwa an gane ba ai babban bala'i ka yi waiwai Allah cikin zuciyar ka ji babu ka lalibi ma'aikin zuciyar ka ji babu ka san sana addini cikin zuciyar ka ji babu ka sha ko ka sha ho ka sha ho yan uwanka musulmi ka ji babu su ba ka tausan kowa to kai ko ai ta ɓaci ai ta ɓare ta ɓare ta ɓaci bisa halaka mu yake tsan tsabaranta to kaji saboda haka duk abin da zai raba mutum da Allah to mutum ya kiyaye wannan awa ku ga yadda zai mai ina yadda ke tsoron wuta ji tsoron abin irin haka Allah ya kiyaye shi to ألم تر إلى الذين يذكرون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ألم ترى بغدني با إلى الذين يزكون أنفسهم أنفسهم كهون سوء بل الله يزكي من يشاء ولا يزكي الله أشكي الأيك أن يكسوه wala ya zula muna ba a zalunta su kuma fatilan gwalgwalar ɗan zara na tsakiyar ɗan dabino ba ba a cutar su da aiki sun yi masa shi ba a hawa shi kuma wannan saboda yahuda suke cewa suna cewa na han abu na ullahi ko ƴaƴan Allah da wani ba a hukumar masoyin shi wato mu duk abin da muka yi ba matsala shi yanzu mai yahuda in zai zo nan da bai duka diya kashe mana to kawai kamar da kasan za ka yi mahara kana buƙatar ka kashe wara ka zo ka kawo ka soya duk da an hana ka je kashe ta ba gaira ba dalili ko shi addini tsafta gare da tsari kawai ka gama wani ka kashe ta haka nan a lahira za ta yi bayani shi Allah tambayi wannan dan bai kashe ba amfani an gane ko ko in ce ma kana yawan karan shi kaya da ba dalili to kawo talauci yake wannan abu an gane ko duk da duk incen da ka kacira to mai tasbihi ba daidai da ka cira mai tasbihi ba ranar amma in ya san zai baka itirafi sai ka dauka ka kabe ma bai ka kamo wancan ina nan kowa shayi ko ko kai kai kai ya cira sai ki cira sai ka ji ka ji haushi sai ka kamo wanda bai bai ka cire kai baka sani ba shi ya sani an hade ko to kuma shi wanda ka cire ajalin shi ne yazo shi yasa bai ba ajalin shi ne yanzu kai din ba an baka son ka mutu kuna son ba ku maganin mutuwa eh to da duk mutum ba zai mutu da sai ya ce hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim ka bakwai ranar bai mutuwa ko ɗan turin suka taho da gudu kai kwanta musu kwanta sai sun yadda suka suka kauce maka sai dai sun fita hadari amma kai ba su kashe ka baka mutuwa ranar wani ba Allah da ya je dinga ya dinga ba bari sannan Azra'il ya go cikin bacci ce kai ba Allah ba ka bari ka mutu ka huta sai bai ya ka dauki ran shekare yau aka bari ka mutu ka huta wani shekarar ta yi yanzu aka ba ka ɗauki rai shi nan eh to kaji to da aka suke cewa su ai su su ɗayan Allah ne ko masoyan Allah ne duk abin da suka yi ba wata matsala a kan kowai rabon da suka yi da hukunci ta suka yi ran mu bai hure da matsayin ran kowane zauƙi ne na addini duniya mutum ɗari haka suka ce ko to da addini ya ce ran mumini ne ne ke da rakumi ɗari da suka ce su kuma ran bai hure ɗaya daidai ke da ran kowane irin kalan addini ɗari shi yasa in aka kashe yahudi ɗaya sai ga sun ruɗe sun rikice kishi mutane da yawa to kuma Allah ya sa wa musulmai albarka kuma sai a yahe da yawa kuma sai su su musulunta da yawa ta ya kenan to shine Allah ya ce ma annabi alam tara fa aka gani ka ji wani gatanci ka ji kamar kana labari da abokin in kai ba ka ga kaza kaza kaza an da dake ne alam tara ina rasulullahi yau baka gani ba idan da zai zo a da yamma kuna an musamman suke tsare kai kawunan su su ne yahuda yadda suke wannan maganar yake cewa bal bari dai Allahu Allah ya zaki shi ke tsarkake man sha wanda yake so da imani da imani wanda ke tsarkake wanda ke musu addinin Allah shine tsarkake kawai saura ko dukan azanta ne illa wal mushriku wala najasa duk wanda ba ba musulmi ba to da jasa ne azanta ne to da jasa ce tsarki ko ko tsan tsafta ita ce tsarki a kaga abin da ke tsarki shine ke da tsarki marar najasa idan ko najasa wanda ke da ita ma bai da tsarki ta kamai mai to bare ita da jasa tsan tsagwaro na jasa wa Allah ya kira su in suka ce wani su ne ƴaƴan Allah ma ka jawa ita kalma ce wanda biya wannan kalma ko kan waye ne ta yarda ya zama kahu idan kuma kahu ne to yana nan masa kawarci ne shi yasa sai an hatara shi yasa kuma da ma'aikiyar salama wato Allah sai ba shi wata kariya biyan da ake lalata da wani abu ko tsirowa ba a taɓa jin wani ya ce annabi dan Allah ne ba a yi Allah ba shi wannan kare ba a yi babu wanda ya sai wannan yadda duk aka juyo aka juyo in aka tawo sai da abin ya wani amma a ce annabi a dan da shi wannan ko a ce Allah ne za ku ga duk ba a yi wannan Allah ya ba shi wannan kanye to kaji Allah ya ce bal lahu yana ki bai sha Allah shi ke tsarki wanda yake so ya ba shi imani yana da dasa Allah ya tsarkake shi da yayi kalmar nan ya zo mai tsafta mai tsarki duk kazarta shi ta zunubi duka ta zubi daukar zunubin kuma ta rabu shi kwata-kwata shi yasa sai yawan kan jinama in yawan kan jinama to sai asalin ya riga lalace dama to da yawan kan jinama rassan ma duka sai da ta tafiya ba ce saboda akwai dauɗa ta baɗini kamar su jalaba in ta hau mutum rashin alwala da dai wasu abubuwa in kai kalli mace ko ka ci haram ko to duk akwai daudodi da kazantocin da sai ke nemi ke ba da shi wani in ka shiga lahira ba tuba to su ne aka jawa wuta suke konewa in suka kare ya ka dawo aljanna to su wa'annan da akwai ibada su wanda da kayi wata ibada in ka yi ta ita dauka kallon mata take konewa da kayi ta duka wata dauka ta kallon mace sai ta lalace wata kuma ji annabiwanci da kaji ita take lalatawa to da kayi wannan ibada duk annabiwancin da kaji sai ta bi duka ta lalata abu zulubin ta je cikin littafin ko ta lalata shi ta kansala da shi kamar da ake cewa ko wani babba nan garin sanda aka yi cewa shekarun baya da yawa suka yi rahin juyin mulki ko aka ce aka kawo za a kama shi to cikin uban da yake wani abu ne cikin irin hada shi din nan sai wani aza hannun musu suna yace ina sunan nashi haka aka ce ga sai aka babu sunan ya bace ya sa delete a kuma shi to wannan taba da ya oke shi ne delete din da daga ya zama oke sai su aka ba sunan kawai to irin wannan ne da kai ibada to wancan zurin sai lalace da asalin da rasa an gane ko to haka ayyuka na ibadar saboda haka to shi Allah ta'ala to sai ya tsarkake wanda yake so ka gani Allah ya ce to shi ke tsarkake wanda yake so wala zulmuna su idan ya tsarkake su suka yi imani suka zama duk wannan kazanta ta rabu da su da aikin da suka yi na alkhairi wala zulmuna ba a zalunta su fatilan ko da ba abin nan dan zare-zare na tsakiyar dan dabino idan mutum na sai gane abin nan zai gane a jawatu abin nan a rakabu zai samu ɗanyen da biyu idan ka fasa ɗan da biyu za a ga cikin ɗan tsakiya wurin mai tsagar nan kamar ido za a ga a kowane ɗan gare ciki to wannan shi ne fasilar ta eh shi ne fasilar ko da kamar wannan to ba a rage mutum alherin da yi Allah ya tsakake wanda yake so ya sa ya imani to tun da ya imani duk aikin alherin da ya yi to in ya tashi lahira sai ya gan su koda ka wannan ba a rage mai ce ina ladan mun tona aikin wanda dai kaza din nan to sai ya gan shi shi ma saboda adalci na Allah kuma da falalatin saboda haka ka ga mu'mini to shine wannan ta انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما عظيما kullum ya ce kai ka ce da ya rasulullahi abun mamaki kai fa yadda yabtaru da sai kirkar da Allah ta zuba ƙarya Allah da Allah su jingina ma Allah da su ce wasu ƴaƴan Allah ne hukunci addinin kafirci ko yayi musulunci wannan wani irin ƙarya ce wannan to suna ƙarya da Allah su ƴaƴan Allah ne kuma wai musu wani shi ai wanda ke musu wani shi wanda ya imani da shi wannan babu ya isa bihi da sabacin wannan ƙaryar da kirkirar ƙaryar da suke ma Allah ya sama zunubi mubina mabayyani wanda kuma za a kama su kama su kama ma bayyana ya kama shi ina wannan da kuke cika a wurin nan wane sai to gashi shine ga nan kuma Allah ne hikima wato shi yasa nan duniya ta sai Allah kawo abu wanda zai zama kwatance na lahira yanzu ina ne inda mutum dubu hamsin zai tsaya kalla abu kuma kowa ya gani ba a kange ba kowa ba anan da an san ko ina ne ko nan duniya ina a'a yawa madalla a gaishe ka yi su sani wai stadium ko shi yasa mawallin shi islam stadium ake yi shi kowa yana ganin abin da ake to bai ne aka yi wasu sama wasu wasu wasu haka an yi kuri an yi kwabarin kuma kowa ya kallo abin kasa to lahira ba wai wai wani step by step ake ba a'a lahira da ake kuma kowa na gani ya an san gida ne dama na kawai can karama ce da abu nan ba wata magana kowa sai ta gani wani da ake cewa ba ka mashi gayanan gayanan mala'iku na dabbaci suna duk zatin mala'ika dunkula hannu ya fita a ga haƙori yawo waje ya koma a fita ido tsiyaye a ga take ya bullo ya dawo a fita haɓa ta jirgi a ga ta cire kuma ta dawo haka a gani kamar ƙwallo ta taka su buga yana gaza can ko in yi lumwa shi ma kaki ma in yi akwai masu haɗe shi ha ya kenan wai mutane ko kawai ba suna yi ba wai kawai suna yi ko a yi mamari matsananin mallakar da aka zai ko faki aka sai ya kama nashi shi sanya sai an jiri Allah an gane ko ana yi ana yi da yawa to amma akwai ashabul fadl ashabul wilaya su wannan uwa ko wannan kai to alheri an gane ko saboda haka kaki abu ne mai kyau amma kakin wa kakin ma yake sabon rubi ne in yi alwala ruwan alwala rubin ta suke kai shi ko zai shi wasan su ake to kuma akwai bayan Allah da yawa akwai shi a majin balawi amaye amma na almajirin shi shanye wani hadda ya shanye alman sharifi ne kuma kudubi ne kuma gauti ne lokacin sai alƙadar jila ne yake lokacin da ya fi ya ce in ma fata yi inda suke so ya ce ban so ta kuma wanda ya ce ba sai alƙadar jila ne ban so ya yake cewa ya ban so idan ya sa kaya sai sun mutu yake hidda bai zuwa sallah ba a ganin shi sallah ha ko wani ibn da kikil a cewa waliyi ne domin wata rana yana shari'a sai ana fari sai ya ga hadari yana rugumiyan nan da yake shi ne ya tsaya ana shari'a ne ya ce malami ka girgije ya ce hadari in ruwa za ka yi nan kai in ba ruwa za ka kai ka fashe mu daga nan ka ci kawai da yake hadarin ba nan bane sai ba garin haka ga ai babba ne to da ya ji wannan sai mu Ahmadu Badawi ya zo ya mai nasiha ya ce ya dace mai dace babban mutum kamar kama ana ganin kimanta a ce ba ka zuwa masallaci ba ka falla ya ce ka yi mai shiru ko bar wannan da ke kan gida din naka ko gari na idi na murna kenan ya ce ko bar wannan garin naka sai kawai shi abu shi amadu badaru sai ya inda zai haka kawai sai gan shi cikin daji ya ta inna lillahi shi wani yin haka in jira ya ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ga wani mutum ya gan shi mai sallama ce ibn da ibn da aka ne yace wallahi ta ji ta ji yace da yace kai kuskure ai su shan amal abin da ba don fa'a na haka ta shi shi yace ka san ko ina kake nan ce a yace ka samu rafi yanzu da za a koma gida daga nan sai wata shida ce amma da taba shi ya gan shi wurin wata shida yace to yanzu da yace a'a in Allah su sai alheri yace ka ga nan in ka dan mura akwai ruwa nan gaba kaɗan ya ce kai alwala nan akwai masallaci nan na waliye manya duniya shi ke bada musu limanci a zahirin ba a ganin shi zuwa masallaci amma a baɗi nan kawai sai ya ce ya limanci ta yi wata shida yake ya limanci ya dawo an gane ko in ya hau daidai bai sakowa ba gani yake bai sallah to ai su an nan sufa ne waliyan ne na Allah ta kafki amma ya nace muku sunan shi shi amali ba dai amma me kudubi kuma sanfi ne in aka ce kudubi yanzu yana jin mutum inda yake duniya kudubi yanzu yana kallon mu yana cin in ga dama da zuwa ta kwahuda ta wannan ya daga ta ko wannan fitil da nake haska da ita wannan ana ta mamunga ka gani to yana iya taba ta nan kawai muga ta ta yi haske gau ko ya taba ido na nan kuga hannu ya zo ya sha'a kawai na rika garin karatun ba an gane ko to haka suke ai ko ya je alwala ya yi sallah ya je masallaci ya ga masallaci ya rika garin mutane kwarare na zuwa kau wanda duk ya goya na fada jira can sai ya ga shi abu da badau ya ga shi din bebe ya zo ya ce mai dama da an sallar ne ka ce ka tuba wuri ne zai mai dama ko ne a ai da ga sha Ahmadu Badawi Allah yin sallama ya yi ya zo ya hada gaba ne na tuba na tuba kare ce da shafi ba kare yi bayan Allah waliyan Allah shi shi ta ji ha shi ma hali bai kudi shi ma da ya mahadari ma yace ai ya tuba kara ya ce to tashi yana taba shi kawai gan shi ko gida ne sai wata shidda shi ibn da kikil ilin shi ke ba labarin da hada akai yake wanda mai bayan Allah ba ruwan dan wani kada yi sai da shekara guda bai hito da gida ba saboda kunya an gane ba to shi ciwon amal badawai shi ne ya amar ciwon shi na adali wani muridi ne ya shanye in ya shanye ama ba magana wai ne da ne magana ko majina ba an gane amai ma ya shanye shi babban manyan muridan suka zo suka suka ji labari suka ce yana ina to kuma da sun gashi kashi shi za su saboda kishi amma ba da wuka ko hannu ba da hali an ce hali ma'ana himma ta wani yayi wanda wani wani in yi buranci zan shi su sai wani kallo a hadara ya zaro harshe na hadara nan sai nan sai a yadda aka yi an gane ko abin da yake so ya haru kawai sai haru to shi da yadda haka sai ya faɗa cikin rijiya a rijiyar ya shi ya ɓalla wani wuri saboda ya kwashi wannan sirrin an gane ko ina wannan magana ce ta wanda ya dama ita wahalar sha'ani gare ta al'amarin Allah al'amarin annaba al'amarin waliyi kawai abin da yake bukata na ji na bina da shi ke na zaman lahiya to da abin da ya saba ma hankali yanzu ku bibi nan ana haɗin Allah Allah na gaya mu kai dai nan Allah ke ba mu labarin yadda aka ma annaba annabi ma duk annabin da ka sani Allah ya san shi da duniya da abin da ke ciki an gane amma sai makiya ne makiyan Allah kuma su zo su kama annabin su bi shi Allah na gani komi kariya ne ga wannan annabi amma Allah sai ya ce ba komai kai a bai haka kama shi kashe yana ji yana gani kuma bai san ayi to yanzu ya kina haka kuma eh wanda kai musu yanzu ko tun na ga gano wani sai ka ce tun naka abu da har gari ka babu da ka kashe mai shi dan kai ta shi ko he sako halaka ma ta taho su kashe shi sai da suka ga dama kuma shi ne musu shi da bai da kamar shi ne to ya kaga wannan soyayya bibi annaba ka ga ma'aiki sai kwana biyu bai ci abinci ba in ya ji yunwa ta kai sai ɗaura zuci ga ciki ne da yunwa yau in ta gobe ta zo ba abin nan bai ce ba kowa ba sai ɗauki zuci ya ƙara ɗaura kuma ga cikin to waje kuma kuma shi inda ya so kowa mai ma abinci ne daga cikin wanda ya ƴaƴan shi sharife nake ne akwai wanda yunwa ya za a aikin hajji in ya kai goya shi kawai ya zuba cikin abu ya buɗa sai ya zama abinci mai kyau ya ci abinci ya gama ƙoshe tashi ta yaki amma to jima'a ki zai kwana biyu bai ci abinci ba jibi lamarin ba to kuma ni lamarin wani yi an bai ko haka suke a kowane inda ya tsaya da wani muridi ne sun kwana uku ba su cin wasu shafa suka ɗan zanna wani shi ne yake ce mashi a yake cewa ya kaɗa ya ce na ga kamar mayan wa kake ji ko hajjuwa kwana uku baka ci baka sha ba an kalle ka wai kamar yunwa kake ji ya ce yi ɓarai da yake bai kai shi ba sai tara ƙasa sai ɗauki wani kurakuran duwatsu guda biyu aza sai ya ɗan caki wani wuri da ƙafa shi haka sai ruwa suka ƙwaƙwalo wannan sai ya zama abinci mai kyau gurasa da komi wannan ya duwatsu ne suka zama nama ya ce zo ka ci ya ce ya ci lahiya ya ce shi shi shi ibrahim mai ne sunan shi ba sakatayani ba na manta sunan shi ba mata gudu ba na manta sunan shi ya shige mani shi bai ma matsa kusa da ruwan ba ko abincin ba ya ci ba to kaga su al'amarin wanda ya ai kawai ka ji ka ruka huta abinda za ka yi gani cewa shi Allah wa inna wa ala kulli shay'in qadir to sana kuma wanda ya samu yadda Allah ya zama wali to shi kuma wanda ke da wali yana da wanda ke da wali saka yana da karama saboda mu ya da Allah duk kayan Allah sai su bi shi kenan abin da yake yi kawai sai yi an gane ko ai yan sufa yan aljanna ce gari suna cikin duniya shi kuma dan aljanna abin fa abin da ke baiwa wani shi to shine nan ai ai alama ce in wani ya nuna karama to alama ce cewa kamar Allah ne ke cewa to shi ma mai yana daga cikin wali yana saboda in ba haka ba to kai ma ko kana iya yi a zai yi ba ko kaji to saboda haka to haka lamarin yake saboda haka to wannan wanda ya kirkiri wannan to ya kirkiri zunubi wanda yake mabayyani saboda ne ya mutu yana shirka bai tuwo ba Allah ya kiyashe shi ne ce idan kai fahimta sun Allah ya kaza ko ko kafa bi sama dina to lalle shi ne wannan to ya kirkiri zunubi wanda yake bai girma wanda sai an tuba Allah ya kiyashe ta
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ألم ترى بك gani ba irin da zai da zuwa waɗanda hutu da sai ba aka ba su rabo da kitabu na sanin na sahi ba yuno da biljibta amma kuma suna imani da wanki na tsabuta da shaidan wai kuma da suna yi cewa duk da zai kamar da kawarai ha wala ki su kawaran nan a da su da bin shiriwa sabilan ga tabarki daidai ina da zina amanu fiye da waɗanda suka yi imani ka ji ha shi kuma wannan shi ma dalilin yahudin dai ne ka zo na sharafi ya ɗauko mutum saba'in daga mutane ne ya taho makka sadda aka yakin badar aka kira gargada yan makka na kawuran nan gurabu aka dahe saba'in aka murje saba'in ya taso daga can ya dawo nan makka da mutum saba'in ya zo nan abu sufiyan da mutane ne ya ce abu sufiyan ya tarbe shi tarba mai kyau aka ba shi abinci da abin da ya dace ya ce da ke daina kai ka abu ya ce zowa ne mu haɗa ƙarhi da ƙarhi mu da kuma yaƙi muhammadu alƙawarin da muka da su zaman lahiya mun yanki ba mu so a jihar kudi ba mu gani suna wurin za a musu bayanin kayan talaka ya ce ka ka ya ce abin da muke gani yaudar mu kuka zo ku yi ka ga ba magana yi aminci ko ce yaudar mu muke mun ga alamar yaudar mu kuka zo ya ce ba mu yaudara kan gaskiya muke wannan magana ce to tsaya ba mu imani da ku sai kun zo kun yi sujjada ga jinta da tsakutu manyan gumaka ne na kawaran maka na sha suka zo ka gina a sharafi da mutane suka yi baje suka yi sujjada daga jinta da tsakutu suka tabbatar da cewa lalle da gaske suke zuwa suka yi fada ƙarya da ƙarya da yaƙi ma'aiki sai abu su yana yadda ya ce to abu su yana kai dai kana karanta misali kana da ilimi mu ko jahilai ne ya ce to wai yanzu mu ke masa gaskiya ko Muhammad ke masa gaskiya ya ce to ga ya mana yadda addinan naku sai ya ce mashi mu muna tarbar baki muna ciyar da su abincin muna hidimar ɗaki sana muna musu addinin iyamu tsohon addini muna karɓar baki muna taimakon yan uwan ya yi abubuwa da kirki ya ce shi ko Muhammadu addinin ya riga na shi kana yana raba kowa da ɗaɗanta ma'ana wanda ya musulunta kaga ya shi ya raba da cuta kafirci kenan ko ya raba ɗan uwa da ɗan uwa aboki da aboki kuma ba ya bai addinin da ya samu iyaye ne suna yi amma yana ko ya kuma tahi ya bar garin iyayensa ya bi ne sai ka abu muna shan ya ce kuke masa gaskiya kun yi addinin ko ya hana shi kuma kuke daidai shi ba daidai yake ba a hina shi to shi ne Allah ta'ala yake mamakin wannan abin amma mamaki ba yake mamaki shi ko Allah yana ganin da yake shi da yake ba annabi ba annabi wannan abu ka kamar hira kenan Allah ya hikima Allah ya ce ma alhamdulillah ya rasulullah yau kai ba ka gani ba ba ka yi gani ba irin da zai zuwa da kuntu da sifa aka ba su wani abu na rabo na wani abu na kitabu da sanar littafi a taura wanda sun san a taura sun san kai din nan ba sa gaskiya kake addinin ka gaskiya littafin ka gaskiya wanda yake shi ne bisa shari'a yuminuna suke imani amma da jibti da abin nan shi gunki su zan lafi da gunki su tsaya su iman da shi wata mutu da shaidan kununan da shaidan suna goyon bayan suna kama mashi wai kununan suke cani zai da kafaru da kafarai waɗanda suka kama ce a musu bayan da mutane ne suna cewa ha'ula isu wannan wasu abu su bayan a hada su ne mahi shirya sabilan hanya da ke daidai irin da zai da amalin yi da wanda suka imani kuma an suka imani ko ma'aiki kai kana cikin kai ne jagora a ce yanzu inda za a ce ta abu su biya a lokacin ko ko a ce abu su biya ya yi ma'aiki da su zama daidai ai kaga wanda ya fi shi ba ba ta ce ne to Allah da ikon shi da yake shi na da rabon shari'a daga baya in zo musulunta shi a musulmiya an bai da ko ce ba ku cikin abin in aka zo inda za ake da gargaɗar shi za ku suna ce ta hanyar musulunta to da ya riga musulunta ƙarshe ce ta yi kyau to wancan abu da na farko kun Qur'ani ya bada bayani saboda haka dole sai an yi dawo an gane ko to wannan shine saboda haka kaga kenan hada da gaskiya hada da annabi ne hada da annabi hada da Allah ne idan yanzu ka hada da gaskiya da annabi kai hada kuma da Allah kai hada Allah ya riga ya ma da kata ne sai ka zo ka nema ai kafa to da yanzu ba sauran wahayi ai an gane ko to
أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا
أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أولئك وأنهم الذين لعنهم الله سنة لا لعنتها ومن يلعن الله ولا لا لعنته فلن تجد له نصيرا بعد قام يتيمقون شها أبدا وكاجها وتنسى تقول قل Allah ya ce ta guda ka su wa'annan su yahudu kenan su ta abu da asharafi domin shi ta huriye musu shi ne ma'aiki ya ce a ji a kaso shi aka ji a kashe shi to da zuwa tafsirin mu zuwa nan inda muke din nan kun ji ya yi faɗa da ma'aiki ya kai ba iyaka in ne duk inda ya faɗa da annabi za a ja layi ja ƙasa to da za a ɓata littafi nan da biro ƙasa ko ina za ka ji ya shiga can ya shiga can ya shiga nan ma'aiki ya cewa zai kaso shi shi ne yana can ya ce ni zan kaso shi a rasulallah aka ba shi abokan ta suka kai suka ke shi cikin gidan shi na gona ya suke shi nan da fata ta ga yana bacci ya jira ya daka mai wuka sai da ya ji taɓa da baya sannan ya farka ya hiska ya hiska ya hiska sai kawai ba da abin shi ya waje sanda ya duro wajen garkai ya hango wani wata sai ake ruwa na shi hanko ne da durwa sai kawai ta kare sai ce to Allah ake annabi ne bari in tsaya cikin sadagin da sai garin Allah ya waye da tabbatar da ya mutu kana je mu annabi ya waye Allah akbar ku ji hadarin da ya shiga ya zo ya jira gidan wannan kasuwar goma makiyan Allah akwai matsara a farko ya saka saka ya shige ya kaso shi sai gari na wayewa sai da ana kuruwa an kashe abu an kashe abinci to ma da la'aki yi kyau sai ya je ga mai yana can ka da kala da ka shi sai wannan ya ce ai ba magana ta ta ta kare ba haba ta kawa yake ai shi wannan kare ma ba koyi mata yare shi ya ce ya rasula an gama aiki ya ce yaya ya ce ai an kashe shi ya ce an kashe shi tabbas ya ce ya ce ma da na ban ya ce alhamdulillah sai da ya ja kawai ce me yasa koyi ce ai karewa ce ya rasula ce magarta yana ba shi ita ɗan kawai da nake shi kenan ba ɗanyen mai ba shayi ba kara ba tsumma ba allura ba amfakwalus ba kuma kada zogi kashe zogi ba ba kashe zogi ya likitan likitanci maganin maganin mai maganin masu magani kayan da yake sawa an marar lahiya ya gagari likitoci da masu addu'a in an kawo aka jika kayan da ya sha nan take ki wanke to bare shi hannun nan ya taba haba haba inda cewa ma jibrilu bai dawo kawai sai za ga hannun ta kawai ta tashi ta koma to amma mai da ma ake fata ta jibrilu domin shi annabi yana hada ban jibrilu a an gane no eh wanda yana kallon mai tuki duk yana sai kalli gabas a kibla yace jibrilu roƙon ma Allah ya ce in kalli gabas in kalli ka'aba jibrilu ya ce ni jibrilu ya ce a ba nabi ai ba nan bari ka ma ka tafiya ta hai gaba sai ga idan za ka tambaye ina za ka ce ko ma ce kalli gabas yadda yake a wannan wata haka duk ya hukunta ka ka kawo masjidin haram bai ba ta inda kake Allah Allah ba manya shine to Allah ta'ala sai ya magana ya ce ula ka su wa'annan suka abata da ire-iren su Allah gona su ne an da la'anahum Allah Allah ya la'ance su ma'ana Allah ne ya su daga rahama ta duk hanyar da za su da su zamo su shiga su imani to Allah ya daɗe masa hanyar su kaɗai banda su haka za su mutu haka suka mutu ɗin kuma kamar da muka yi da su haka ya mutu ya shula ya tabbata amma yi mutu ya ce falan ta ji da lamu rasira falan sai ce falan ya kirkin sabon magana falan ya ce wallahi ba ka sa ya ce falal har abada ba ka samu wanda zai taimake su babu wanda zai taimake su ya musu wata shirya ko addu'a ko wani umya ishara ko aya ko wani abu wanda za su karo su iman da Allah Allah babu shi ko ko su je lahira ko za su mutu a ce sa hakuri su mutu da imani babu shi ko aka tamke su za a masa azaba ko ana ce azaba a cece su babu su har abada suna cikin ayyala suna da anan Allah wa anan rasul suna cikin wannan Allah kiyashe shi sa haka da Allah wali ba lafiya shi ta أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نكيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نكيرا أم لهم نصيب من الملك in fa'izar ko la ya tuna nasu da kiyar an shi kurko dai nan na gare su ne da sifar wani ramar da mulki da mulki ne ai ba su da wani ramar mulki fa'izar da suna da shi ma to da ko la ya tuna nasu da kira ba su iya ba mutane bari wadan dan dan kudan nan ta bayan dan da biyo shi kuma an ba gane ko su yadda suke da ruwa ta musiba to shi ne ake magana Allah ya ce am ya ce bari dai a lahum shin ko ko da yana gare sa nasibin wani rabo ne na mulki na daga mulki ai zai ta zama shi'un bin ba su da wani rabo don kana da ya bangare su ma fa idan to ai ko da dai la ya tuna nasa da kira ba su iya taimakon mutane da koyaya dan abu ba su iya taimakon su da shi ko da kamar dan bayan nan dan huda dan dabino sai ka ce dan dabino za a gaba shi a wani ɗan huda huda ko yace to ko nan da ba su iya bada sai mutum ya ce to ai kuma yanzu ga yahuda kuma ga suna ba da suna ba musulmi ma sun su ba da kaso da suka to wannan shigo shigo ba zargi ne irin wannan taimakon na irin wanda nan mun magana shigo wanda shi dan yi ma wanda tijo ko halin hidi ko wanda ya ce wa wanda kai an raba an yahe balagun garin na yi gudu sun ta hada yi ko ba nan muka ba yawa to irin wannan ne to irin wannan ne idan yahudu suka ba da taimakon to ƙarƙashin taimakon akwai guba yanzu wanda ya kunsu yake da ƙunna sai ya sau dauda ko sau kankana sai sa shekara tsera sai ya yi a inda yake kusan ke ci ya taimaki kusan a yau abin da wake bukata kuma in ya ci ci zai abinci ne eh to yabo ko ya rabo da yabo da rabo na yahuda da suke bisa irin wannan ne in da yahuda ya yi ka to an samu matsala idan kuma mai yahuda ya baka kuma an samu matsala an gane ko wannan magana tana nan inda take eh su baka dan Allah a ba su ba su ba sai dai su baka dan cimma buri su a kanka a kanka ai an gane ko dan ku ji Yahuda shi wato ba za ku ci ai suna taimako a suna kisa ne ba taimako suna kisa cikin taimakon za su san ko maka wani abu wanda zai cuce ka ko ko karshen taimakon to illan nana yanzu bai hude zai fara cutar ka daga yanzu ya ba burin bala'i na nan da shekara ɗari ya baka shi yana ta kana ta amfani kana jin daɗi to ƙarshen shekara ɗari ne ya tsali mun zafin daga shekara ɗari abin zai tashi in ya tashi to duk wanda ya zo bayan shekara ɗari ya shiga cikin bala'in ba san sanda zai yi ta ba eh a'a ai ba a hidi ai an gane ko to duk haka abubuwan suke wannan al'adar su ce duk wanda ya san su ya fi ba to da sai an yi hatara da bai hude duk inda bai hude yake makiyin Allah ne makiyin annabi ne makiyin musulunci makiyin qur'ani makiyin musulmai har abada kuma haka yake bai canza bai canza sai da kai da kake da zuciya kana ga dai mai laushi kana da ai bai hude nan kaza ya duk kaza duka ba a'a haka yake tana kama zai nuna maka da ta kama zai nuna maka yanzu kuma da kasashen duniya ai kuma kasashen musulmai idan yahudawa wani kasa ta yahudanci ta zo tana ragargazar musulman za ga yahudawa duniya sun shiru to amma da Allah ya sa Yahuda musulman su yi moci ko yaya sai da suna cewa ai kamata a safanta kamata a tsakaita kamata a shiga tsakiya an gane ko to da irin wannan ne kuma duk sanda bai hude zai ta banna ana ganin wai duniya kasashen Yahuda ba su sani ba a'a sun sani ba dukkan sun sani da sa hannun su bai da za a ji suna wani in ya saki yayi kaza kaza in ya saki kaza wa kaza ba ai ba komai saboda haka sai an hattara shi qur'ani wanda ke gaya mu yahuda su wane ne wanda duke wada da Allah ka in ka san abin da kake ba ka san shi saboda haka sai an yi hakara Allah sauka to to to abin da muka dai ne mun ba mu madina ayan da ayan da ba ku da ba ba ku da ba kuma kana da ka ka ba ku da ba kuma ka je ba ka je ka shi ba ka je yawa wanda da ana bai da maka ne zai da ana sai mun tsara ba mu wannan idan zai kishi ya kai kwance da ya